إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallaci mai albarka na masjid da'awati wal irshad domin ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka na sunanu abi daud yau muna bakwai bakwai ga watan ramadan hijira daga makka zuwa madina 1446 wanda ya yi daidai da shekara ta miladiyya 2025 2000 vincent wannan shine darasinmu na biyar a cikin karatutukan da muka fara na wannan littafi mai albarka a cikin kitabu at-tahara taken karatunmu na yau shine al-ardu tahya al-ardu tahya idza ma 'asha 'alimuha متى يمت عالم منها يمت طرف كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافها التلف ما yake cewa ƙasa ko gari yana rayuwa ne idan ya kasance akwai malumai a ciki a duk lokacin da aka samu malami guda ya rasu to kamar wani ɓangare na ƙasan ne ya lalace ya ce kawon misalin ruwan sama ne da shi ƙasa ke rayuwa idan babu shi to ƙasar tana lalacewa ba za a samu cimaka mai kyau ba wannan baitin na malam sai ya nuna muna ashe a duk lokacin da aka samu rasuwar ɗaya daga cikin malumai to kamar an samu wata asara ce mai girma a ban ƙasa na kawo wannan ne munasabar rasuwar ɗaya daga cikin iyayenmu ko mu ce kakanninmu wanda tun kahin aihimu suke da'awa wanda kuma su ne suka yi dalilin haɓakar da'awa ta sunna a ƙasar hausa shine sheikh sa'id hassan jingir rahimahullahu ta'ala ajiya allah ya ɗauki rayuwar shi muna fatan allah ya ji kanshi wallahi idan na kalle sa sai in ce allah ka samu irin wannan tsohon tsoho ne tugub-tugub da duke ma yake tafiya amma duk wa'azin da ake ba a bare shi kuma har yanzu yana da'awa yana bisa kan gadar rashin lahiya aka nuno bidiyon shi ta karshe yana ba da karatu ya ce allah ka samu irin wannan tsohon tsuha na da'awa ma'ana mu tsoho muna akan da'awa ta sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma haka muke fata in allah ya so a duk lokacin da wani malami ya rasu yana nuna kusantowar alkiyama domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin alamun tashin alkiyama qabdul ilm Allah zai dauke ilimi sai manzo Allah ya ce wa qabduhu bi dhahabi ahlihi tahiyan doke ilimin kuma ba Allah zai doke ilimin bane kawai daga cikin zukatan bayu kana mai ilimi ka tashi baka da ilimi a'a manzo Allah ya ce Allah zai doke ilimi ne a ƙarshen zamani ta hanyar mutuwar ma'abotansa ta hanyar mutuwar malumai ashe duk lokacin da wani malami ya rasu yana da kyau ya tuna maka da lallai wannan alamu ne na ƙarshen zamani rasuwar malumai kuma idan ka shi wani malami ya rasu yana da kyau a ce ka ƙare zage damtse wajen neman ilimi kamin maluman su tai wannan faɗi ne na ibn mas'ud radiyallahu anhu sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bil ilmi qabla an yuqbada ina horonku da ku nemi ilimi kamin a ɗauke ilimin sai ce wa qabduhu bi dhihabi ahlihi ɗauke sa kuma ta hanyar rasuwar ma'abotansa muna fatan Allah ya ji kanshi da sauran malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya in ta mu tazo kuma Allah ya muna rahama idan bu kuma ta ba a yau za mu tashi babul israfi fil ma'i babu mai bayani akan al israfi fil ma'i ma'ana almubazzaranci a wajen amfani da ruwa wajen arwalla akwai almubazzar da larabci abubuwa guda biyu ne da suka sha bamba amma da hausa duk ana ce musu almubazzaranci akwai al-israf akwai at-tabdir al-israf muka ce shine sarfu shay'i fi ma fi ma yanbaghi za'ida shine kai abu a inda ya dace amma ka wuce gona da iri ruwa sai da arwalla to wajen arwallar da ruwan sai ka zub da ruwa da yawa to kai israfi shi kuma at-tabzir da larabci shine sarfu shay'i fi ma la yanbaghi shine ka sa abu a inda bai dace ba kawan misali ka sa ruwa don saboda wanke naman kare an gane ko naman kare ya halatta ci shi ko kuma kare ya yi mushe ya mutu sai a sa ruwa wai a wanke shi to wannan ruwan da aka sa aka wanke shi an yi almubazzaranci amma da akuya ce kuka yanke kuka sa ruwa kuna wanke sai kuka sa tono guda wajen wankin naman akuya to anan za a ce me kuka yi israfi kuka yi amma in wajen kare kuka sa sai a ce kun yi me kun yi tabziri kenan shine bambancin at-tabzir da al-israf mala yace babu mai bayani akan almubazzarantar da ruwa ko bata ruwa ko amfani da ruwa masu yawa a wajen arwalla mala yace haddathana Musa ibn Isma'il haddathana Hammad haddathana Sa'id al-Jariri عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول عبد الله بن مغفل يجد أن شينا تيوه اللهم إني أسألك القصر الأبيض يا الله إنا روقنك آه القصر القصر شيني جدا سروتا يا الله إنا روقنك كباني جدا سروتا هولي an gane da kyau ko an yaminil janna a damar aljanna idan da kaltuha in na shiga aljannar faƙala sai ya ce masa ai bunayya ya kai ɗana salillah aljanna kai dai ka ce Allah ya baka aljanna sai ka ce ma Allah ga wanda kake so ya baka an gane ko wannan shi ake ce ma at-ta'addi fi du'a wuce gona da iri a wajen addu'a kawar mutum ya ce ya Allah kakka bari shekarar ta wuce ban yi aure ba wannan shi ma at-ta'addi ne fi du'a kai ne ka ce Allah ya aurar da kai ba sai ka samu Allah lokaci ba yace yace fa inni sami'tu rasula yace fa qala ay bunayya salillah aljanna ya kai dana kai dai ka roki Allah aljanna wa ta'awwad bihi minan nari kuma ka neme sa tsarin wuta فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دمني ناجي منظر الله يناتيوه إنه سيكون في هذه الأمة قوم للي زاء سامو أتكن ونن الأمر وسمتاني يعتدون في الطهور والدعاء سنا وتيقونا دئري أوجن ساركي دا الدعاء me ma'anan wajen tsarki shine ɓata ruwa da yawa a wajen wanka ko wajen arwallah me wuce gona da iri wajen addu'a shine ka sa ma Allah kaidi kace ga abin da kake so kuma ga lokacin da kake son shi wannan shine kenan wannan hadisin ibnu majah da ahmad duka sun rawaito shi hadisi ne ingantacce a takaice dai hadisin yana nuna yana da kyau a wajen wanka da arwalla a nisanci bata ruwa babun fi isbaghil wudu'i babu mai bayani akan cika arwalla me ake ce ma cika arwalla shine wankewa da kyau in kuma ta samu yin wanki guda uku uku حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم daga Abdullahi dan Umar yace manzon Allah ra'a qauman yaga wasu mutane wa aqabuhum taluhu dugadugansu suna walƙiya ma'ana sun yi arwalla ne sai manzo Allah ya tsinkayi dugadugansu akwai inda bai samu ruwa ba kinan ga hori nan na inda ba a wanke ba faqala sai manzo Allah ya ce wailul lil aqabi minan nar azaba ta ci ta tabbata ga dugadugan da ba a wanke su da kyau a wajen arwalla kinan haka za a fasara hadisin wailul lil aqabi minan nar azaba ta wuta ta tabbata ga al aqab sune dugadugai wanda ba a wanke da kyau ba a wajen arwalla sai ce asbighul wudu'a ku cika arwalla ku rika wanke wurare da kyau a wajen arwalla wannan shine kenan kenan wannan me yake nunawa ashe wajen arwalla ba wai kama ki wanke wata gaba ba ka wanke wata gaba bata wanku ba shi ma menene shi ma matsala ne musamman in kuma ya shahi gabobin da suke wajibi ne ko rukunai ne na arwalla kaman huska kaman hannuwa kaman kawahu don saboda lokacin da ka yi arwalla wani wuri bai wanku ba to kaman baka da arwalla ne in kai sallah sallah ba ta yi ba sallah ba ta yi ba kenan dan hakin da ka raina shi zai so ne maka idanu ma'ana dan wurin da ka gani bai wangu da kyau baka ce kai bai komai tun da dan wuri kaɗan ne a'a shi zai tsone maka idanu ma'ana zai iya tasiri a wajen arwallaka shi dai wannan hadisi yana koyar da mu cudawa da kyau wankewa da kyau a wajen arwalla rashin haka yana jawo azaba babul wudu'i fi aniyati sufri babu mai bayani akan arwalla a cikin kwano ko kuma ƙwarya ta asufur an gane da kyau ko asufur ita ce sanhola ma a da akwai su sosai ban san yanzu ana ma samun su ba ko ana samun su sai dai a wajen ƙauyuka sanhola ma yayi حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرني صاحب صاحب لي وني أبوكنا يا باني لاباري عن هشام بن عروة يتي دك هشام بن عروة أن عائشة قالت للي عائشة تاتي كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم na kasance ina wanka ni da manzon Allah fi taurin a cikin wani kwano min shabahin wanda yake kwanan na shaba ne an gane da kyau ko ita ce dai son holamar da faransai suna ce mata cuivre an gane kun gane cuivre ko yawa to ita ce son holama malai ce haddasana muhammad ibn ala anna ishaq ibn mansur حدثهم عن حماد عن حماد بن سلمة الرجل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه يا رويت daga manzo Allah makamancin wannan hadisin حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو الوليد وسهل بن حمال قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن أمر بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع الله يزومنا فأخرجنا له ماء سيمك هدو مسروا في تور أتكم وندنقان من صفر نسن هولما fatawadda bihi sai yayi arwalla da shi a takaice wannan hadisin abin da yake nunawa ya halatta ayi arwalla da dukkanin wani kwano in ba kwanoni guda biyu ba kwanoni na me zinariya da me da azurfa an gane ko su ne baya halatta ayi arwalla da su ko a sha da su a sha abu a cikin su sai in babu sun su sai in babu su sai su a wannan lokacin kuma azurat bihul mahzurat idan kowanne irin kwano inda leda aka yi shi inda karto aka yi shi in ma inda zai ɗauki ruwan in ma ruwan cikin kwando suke duk dai ya halatta yi arwalla da su matukar ruwan ba su lalace ba sai in kuma ya kasance abin da za a yi arwalla da shi misali in kwano ne na mushrikai ne ko kuma masu ta'amuli da giya to irin wannan kuma kwanon dole sai an tabbata an wanke shi don saboda kada a zo an yi amfani da shi a wajen najasa babu tasmiyati ala alwudu babi mai bayani akan at-tasmiya fadin sunan Allah a wajen arwalla akwai bambanci tsakanin albasmala da at-tasmiya albasmala huwa qawlu bismillah shine basmala tasmiya huwa dhikru ismillah shine ambaton sunan Allah da kowanne suna kace in kace Allahu akbar sammaita Allah an gane ko in kace ar-rahman sammaita Allah duk abin da kace in dai sunan Allah ne ana ce mishi tasmiya amma basmala shi ya shahi bismillah kawai kinan a wajen arwalla ana son faɗin sunan Allah madaukakin sarki حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن موسى أن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له باب سلا قدك نوان دبا يدأر والله ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه kuma babu arwalla ga dukkanin wanda bai ambaci sunan Allah a wajen yin arwallar ba حدثنا أحمد بن عمرو عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن الد... عن الدراوردي قال وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة يا أنبتا أكنت وفسرا حديث منظر ألا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه تبابو أرولا واندا يا أنبت سونا ألا أكي annahu alladhi ma'anan shi shine wanda ya tawadda zai yi arwalla wa yaktasilu kuma yayi wanka wala yanwi wudu'an lis-salati alhali arwalla ko wankan da yayi ba dan sallah yayi ba ba dan ya niyya yin sallah bane ko yayi a wankan da in yayi ni wankan zai yi sallah da shi wala ghuslan lil janaba ko kuma wankan dan janaba abin da yake nufi shi da aka ce da manzo Allah ya ce babu arwalla ga dukkanin wanda bai ambaci sunan Allah a wajen arwallar ba yace ana nuhin arwallar da aka yi da niyyar sallah an gane ko amma arwalar da mutum ya ba dan yin niyyar yin sallah ba ko bai ce bismillah ba arwalar ta yi shine abin da ya fasara malam ya fasara wannan hadisin a takaice wannan hadisin malamai sun yi kai kawo akai har yin bismillah sharaɗi ne daga cikin sharuɗan arwalla wanda in babu shi arwalla ba ta yi ba ko ƙaƙa wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa dole ne wajen arwalla in ba a yi bismillah ba arwalla ta lalace wasu kuma suka ce a'a ba dole ba ne mustahabbi ne in aka ce dole ne in ka manta kai arwalla ba kai bismillah ba kenan in ka tuna sai ka sake arwalla nan ka sake bi ka sake sallah in kuma aka ce mustahabbi ne kenan in ka manta ba ka da lahin komai magana mafi inganci wadda malamai suka ta akan shine bismillah ba ta daga cikin sharuɗa ko kuma rukunai na arwalla tana ɗaya daga cikin mustahabbatu wudu abubuwan da ake so a wajen arwalla a yi rishin yin ta zai iya jawo mutum na kasu na lada amma ba zai jawo lalacewar arwalla gaba ɗaya ba dalilin su kuma shine suka ce da manzo Allah ya ce la salata ko kuma la wudu'a suka ce wannan lamun ta nafiyul kamal ce an gane ko ai la wudu a kamilatan liman lam yadhkur isma Allah alai babu arwalla cikakka ga dukkanin wanda bai ambaci sunan Allah a wajen arwallan ba a takaice dai an ce kai bismillah ko ba a ce kai bismillah ba kullu amrin zibarin lam yadhkur isma Allah alaihi fa huwa abtarun duk abu mai mahimmanci in ba a baci sunan Allah akan sa bai na kasancewa bai da albarka kenan arwalla ko ba a ce kai bismillah ba ya dace a ce kai me kai bismillah cin to ma aka ce kai bismillah balle arwalla wani abu za ka ɗoka aka ce kai bismillah balle arwalla wadda da ita ake yin sallah wadda ita ta fi kowace ibadu babun fil rajuli yudkhilu yadahu fil ina'i qabla an yaghsilaha babu mai bayani akan mutunan da zai sanya hannunsa a cikin kwano ko roba ko ƙwarya ta arwalla kamin ya wanke ta a da kun san ba su da buta irin wannan da muke da mafi yawanci abin da ake arwala da su kaman kwanoni ne kawar misali a da za ku gani a bakin masallaci an aza gwangwani misali gwangwanin tumati yan kanana da manya kun ga da su ake yajewa bakin masallaci in mutum ya zo hannun shi ne zai zura ya mi ya abin ga amma in buta ce ita baka ma bukatar ka zura hannu karkatowa za ka yi dama ita to irin wanda suke buɗan nan ya ina hukuncin wanda ko da ya zo kai tsaye zura hannunsa ya fara arwalla ba tare da ya karkata ya warke hannunsa a gehe ba sannan ya fara sa hannunsa an gane da kyau ko mala yace haddathana musaddadun haddathana abu muawiyah an al-a'mash an abi razin wa abi salih an abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza qama ahadukum min al-layli idan dayan ku ya tashi da dare fala yaghmis yadahu fil ina'i to kada ya tsoma hannunsa kai tsaye idan ya zo a cikin ruwa hatta yaghsilaha thalatha marratin har sai ya wanke hannunsa uku a gehe sannan sai ya fara zubawa ya fara sa hannun yana ɗebowa fa innahu la yadri aina batat yaduhu domin shi bai san ba ina hannunsa ya kwana مالك حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم an karɓo daga abu huraira daga manzon Allah ya'ani yana nufin bi hadal hadis wannan hadisin dai qala marrataini a wannan riwayar sai ce sai ya wanke hannunsa sau biyu aw salatan ko sau uku walam yadhkur aba razinin bai ambaci abu razin ba a cikin wannan riwayar tashi ta imam al-amash حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي مريم قال سمعت أبا هريرة ناج أبو هريرة يقول يناتوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناج من الله يناتوا إذا استيقظ أحدكم من نومه إذا ديونك يتاشد قبتشنسا فلا يدخل يده في الإناء to kada ya sanya ya tsoma hannunsa kai tsaye a cikin kwano ko ƙwaryar da zai yi arwalla hatta ya ha talata marratin har sai ya wanke hannun a dabara sau uku fa inna ahadakum domin ɗayanku la yadri bai sani ba aina ba ta yaduhu ina hannunsa ya kwana au aina kanat tatufu yaduhu ina hannunsa ya kasance yana kewayawa lokacin da yana kwana abinda wannan hadisi yake nihi shine lokacin ga wanda muka faɗi da ƙwarya suke a rolla abin buɗe yake hannunka ne zaka zurawa ka ɗebo kana wankewa to manzo Allah yake in ka tashi daga kwana kada ka zura hannun kai tsaye a cikin ruwan ka karkata ka wanke a gehe hannun naka da kyau kenan yanzu hannun na da tsafta yanzu sai ka fara ɗebowa kana yin arwallar ka fara sa hannunka a cikin ruwan kana yin arwallar manzo Allah yace dan saboda lokacin da kai kwana baka san hannunka ina ina ya kwana ba bai yiwa hannun naka ya kwana a cikin wando yana ta aiki an gane ko wasu abubuwa sun yi to sun bata maka hannu ko kuma yiwa kana kwance kusu ya zo yana yana lasa maka hannu ko ba kusan da wannan ba an gane ko kusu kana kwana misali in ka kwana da hannunka da yan miya kana kwana yana iya zakuwa ya ta ya ta lasa to ka gani ka tashi kai tsaye kasa a cikin ruwa kazamta nan ta kusu ta shiga a cikin ruwan ko bata lalata ruwan ba mai yiwa akwai wata microbe wata wata cuta wadda kusun ya sa maka a hannu kasa wannan shine kenan a takaice wannan yana nuna yanda musulunci ya kula da tsafta ya kula da dukkanin abin da zai iya cutar da lahiyar mu ma da yace babu sifati wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam babu mai bayani akan siffar arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah yake arwalla حدثنا الحسن بن علي الحولاني حلواني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان قال رأيت عثمان بن عفان توضأ يتي ناقة عثمان بن عفان ينا أرولا فأفرغ على يديه ثلاثا سيزبا يقرر أكن هنونس سوءكو فغسلهما سيوانك حنا الناس ثم تمضمض sannan ya kurkure baki wastan shaka ya shaka ma hanci wastan tsara ya hace sun maghasala wajhahu sannan ya wanke huskarsa salatan shi masa uku wa ghasala yadahu yumna sannan sai ya wanke hannunsa na dama ilal mirfaqi har zuwa gwiwar hannu salatan shi masa uku thumma al-yusra sannan na hagum shi ma ya wanke shi misla zalika kwatankwacin haka thumma masaha ra'sahu sannan ya shafa ma kansa ruwa ثم غسل قدمه اليمنى sannan sai ya wanke ƙawarsa ta dama salatan sau uku thumma al-yusra sannan ta hagum mithla dalika ita ma kwatankwacin haka thumma qala sannan sai ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naga manzon Allah tawadda yayi arwalla mithla wudu'i hada irin wannan arwallattawa thumma qala sannan sai yace man tawadda mithla wudu'i hada duk wanda ya irin wannan arwallatawa sun masalla raka'atain sannan ya salla raka'a biyu la yuhaddithu fihi ma nafsahu baya labarin zuci a cikin wannan sallar ghafara Allah lahu ma taqaddama min dhanbi Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa wannan hadisin bayan ya koyar da mu yanda manzo Allah yake arwalla kuma sai ya ƙara muna wata falala shine akwai abinda ake ce ma sunnatul wudu shine nafila ta arwalla nafila ta arwalla tana ɗaya daga cikin nafilolin da ya halatta mutum yayi su ko da lokacin da aka hana yin sallah ne domin suna daga cikin zawatul asbab duk in kai arwalla kai sallah falalar wannan shine ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an kare sallar asuba sai manzo Allah ya ce Bilal ga yamin wani aiki da kake yi wani aiki ne kake yi wanda na yi maholikin a aljanna ga kakana tahiya a gabana ma'ana muna ma wuce juna a wajen shiga aljanna wani aiki ne kake wanda ya baka wannan darajar wadda haka kake tahiya tare da ni a aljanna sai bilal ya ce yayi tunani ya ce to ayyukan da nake dai mafi yawanci kowa na yin su amma akwai wani aiki wanda ni na san ina yi mai yiwa ba kowa ke yin sa ba shine ban taba yin arwalla ba a lokacin sallah ne ko ba lokacin sallah ba face na yi raka a guda biyu duk in na yi arwalla sai na yi me sai na yi nafila raka a guda biyu sai manzo Allah ya ce wannan shine ya baka wannan darajar an gane da kyau ko abu ne mai wahala an gane da kyau ko abu ne mai sauki amma kuma shedan yana iya hana mushi duk in kai arwalla kai raka a guda biyu to akwai wanda shi matsalan bai ma arwallan ma sai in an tada sallah to an tara sallah ina ga ina ga zancen raka'a guda biyu tunda da an tara sallah babu wata sallah sai wannan wanda aka tara malam yace haddathana muhammad ibn al-musanna haddathana ad-dhahhak ibn mukhalladin makhladin haddathana abdurrahman ibn wardan حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني حمران قال رأيت عثمان بن عفان توضأ اتناق عثمان بن عفان يا أرو الله فذكر نحوه sai ya ambaci makamancin wannan hadisin walam yadhkuril madmadata wal istinshaq bai ambaci kurkure baki da shakawa ba wa qala fihi yace a cikin wannan riwayar wa masaha ra'sahu salatan ya shahi kansa sau uku thumma ghasala rijlaihi salatan sannan ya wanke kawahunsa sau uku thumma qala sannan sai ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam naga manzon Allah tawadda hakaza yayi arwalla haka waƙala sai ce man tawadda a duna haza duk wanda ya yi arwalla ƙasa ga haka kafahu ya ishe shi ƙasa ga haka ma'ana wanda ya yi ƙasa ga uku kai wanki biyu biyu ko kai wanki ɗaya ɗaya shine abin da yake nufi walam yadhkur amra salati sai dai shi bai ambato al'amari na sallah ba cewa in mutum ya arwalla ya yi sallah a wannan riwayar ƙarin da muka samu akan waccan shine shahwar kai guso nawa aka ce yayi in kuna lura salasa ne yake sau uku amma a wacce riwaya ta farko so nawa aka ce so daya jayyid kenan malamai sun rin shayar da wacce riwayar ta sau daya yake shahawa al-imam an-nawawi ma yake cewa duk hadisin da kaga an ce manzo Allah ya shaha kai da kunnuwa sau uku yace to wannan hadisin bai inganta ba an gane ko wannan shine ko ya kasance sauran lafuzan na hadisin sun inganta amma lafazi domin ana samun hadisi haka a samu hadisi sauran lafuzza da ke ciki sun inganta amma sauran ba su inganta ba to ana iya samun haka nan wannan shine kenan kenan shahwar kai sau ɗaya ake yi ba sau uku ba malai ce haddasana muhammad ibn dawud al-iskandari iskandarani haddasana ziyad ibn yunus haddasani sa'id ibn ziyad al-mu'azzin عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء أنت ابن أبي مليكة جمد أرولاه فقال سيتي رأيت عثمان بن عفان ناغ عثمان بن عفان سئل عن الوضوء أنت بيش جمد أرولاه فدعا بماء سيكرا دا أكاو مسروه فأتي بميضأة sai aka zo masa da mida'a mida'a shine abun arwallah fa'asghaha ala yadihi al-yumna sai ya karkata shi ne fa'asghaha sai ya karkata ya zuba ruwa akan hannunsa na dama thumma adkhalaha fil ma'i bayan ya wanke hannun yanzu sai ya fara sa hannun a cikin kwanan an gane ko fatamadmada sai ya kurkure bakinsa salatan sau uku wastansara salatan ya shaka mahanci ya hace sau uku wa ghasala wajhahu salatan ya wanke huskarsa sau uku thumma ghasala yadahu al-yumna salatan sannan ya wanke hannunsa na dama sau uku wa ghasala yadahu al-yusra salatan haka ya wanke hannunsa na hagum sau uku thumma adkhala yadahu sannan sai ya zura hannun nasa fa akhadha ma'an sai ya dibi ruwa fa masaha bi ra'sihi sai ya shafa ma kansa wa udhunayhi da kunnayensa fa ghasala butunahuma sai ya wanke butulkinsu ma'ana cikin kunnuwan ya wanke shi wa zuhuruhuma da kuma bayan kunnuwan marratan wahidatan su guda an gane ku ana nuhin ya shafa musu ba ya wanke su ba kuma gasala rijlaihi sannan sai ya wanke kawahuwansa fa gasala summa qala sannan sai ce aina sa'iluna 'anil wudu ina masu tambaya game da arwallah هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكا نجم زا الله ينا أرولا قال أبو داود أبو داود يتي أحاديث عثمان الصحاه حديثا عثمان وند سكي إنغنتتو كلها تدل دكان سنا نوني على مسح الرأس game da shahwar kai annahu marratan akan cewa so guda ake yi fa innahum zakarul wudu'a thalathan domin ruwayoyin dukkaninsu sun ambato arwalla wanki uku uku yayi wa qalu fiha sai suka ce kuma a cikin riwayar wa masahara sahu sai ya shafa kansa kenan shahar kai ba a ce ba uku yayi kenan sai ya nuna guda yayi shine walam yazkuru adadan su ambaci adadi ba na shafar kai kama zakaru fi ghairihi kamar yadda suka ambata a wajen sauran gabobin a takaice wannan hadisin mun samu tabbacin shafar kai so guda ake yi kuma wajen shafar kunnuwa mun samu tabbacin ciki da waje duka ana wankewa ana shahawa kenan kwalkwala wannan da ake har a biyo sama dukkanin shi wannan haka ake yi kenan ba in ka ga dama bane ka shahawa sama ko in ka ga dama ka shahawa ciki akwai wanda haka ne kawai yake shi kenan kenan kuskure ne sai ka shahawa har baya wannan shine kenan a wannan hadisin a cikinsa idan kuka lura har yanzu akwai ƙara tabbacin in abu buɗe yake in ka zo ka karkata ka wanke hannu sannan ka fara zurawa akwai wata matsala kahin mu ci gaba shine mutum ne ya zo wajen arwalla kai tsaye sai ya fara da kurkure baki da shaƙa ma hanci har zuwa ƙarshe bai wanki na farko da ake bana hannu an gane da kyau ko jayyid yanzu arwallar shi ta yi ko bata yi ba aha araunar ta yi ko bata yi ba wanda ya sani daga hannu sai ba mu amsa in ta yi mi addalilinka in ba ta yi mi addalilinka aha jayid ta wanke hannu baya daga cikin me ke da suna arkanul wudu baya daga cikin rukunnan arwala wanda dole in ba a yi su ba arwala tana lalacewa idan ka zo kai tsaye misali ka kurkure baki ka shaka ma hanci haka kare gaba ɗai arwallaka ta yi don me yasa don wanke hannun ka yi sa a wajen me a wajen wanke wannan hannun wannan shi zai ka nuna muna da Allah madaukaki sai ke cewa idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum farko Allah ya ce faghsilu wujuhakum ku wanke fuskokin ku bai ce faghsilu aydiyakum ba ko to anan ne malamai suka ce kenan wanke hannun na farko da aka yi ba dole bane a wajen arwalla ana yin sa ne don saboda a tsaftace hannu don za a kai ruwa gami ga baki an gane da kyau ko amma ba wai ana nufin mutum da gangan yake hakan a ana nufin wajen mantuwa kaman ta kai arwalla baka wanke hannunka ba da farko kawai baki kai har karshe kai sallah arwallarka sallah ka tayi an gane da kyau ko amma da gangan in ka ki to wannan kuma ka kaurace masu nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kenan jayyid مالك حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى أخبرنا عبيد الله يعني ابن أبي زياد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي علقمة أن عثمان دعا بماء عثمان يا كرا دعا كاوم سروة فتوضأ سي أرولا فأفرغ بيده اليمنى سي كركتا يزب ما هنو سنداما على اليسرى يقرى راما هنو سنهجم ثم غسلهما sannan sai ya wanke hannayen nasa ilal kuwaini har zuwa ijiyar tahin hannu ƙala ya ce thumma madmada sannan ya kurkure baki wastan shaka ya shaka ma hanci salatan sau uku wa zakara alwudu a salatan sai ya ambaci sauran arwalla akan cewa uku uku yayi ƙala ya ce wa masaha bi ra'sihi sai ya shafa ma kansa ثم غسل رجليه سنسي يوانكي قواهوانسا وقال يتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناغ منظن ألا توضأ ياي أرولا مثل ما رأيتموني توضأت كما يندكوها غنا يا أرولا ثم ساق نحو حديث الزهري سننسي يقرارو sauran kwatankacin hadisin zuhuri wanda ya gabata can sama wa atamma ya cika me yake da suna hadisin na'am malai haddasana harun ibn abdullahi haddasana yahya ibn adam dukkanin wannan ruwayan da muka da muke bayani hadisi guda ne fa ana kawo waɗannan ne don saboda a ƙara tabbatar da hadisin duk hadisin usman ne bin affan radiyallahu anhu حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن آمر بن شقيق شقيق بن جمرة عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان naga Usman dan Affan ghasala dira'aihi ya wanke zira'insa kinan karan hannu salasan sau uku wa masaha ra'sahu sai ya shafa ma kansa salasan shi ma sau uku thumma qala sannan sai yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa'ala hadha naga manzon Allah ya aikata haka yanda kuga na aikata wanke hannu daga sama har zuwa zira'i قال أبو داود أبو داود يتي رواه وكيع عن إسرائيل وكيع يا رويتو صدق إسرائيل قال يتي توضأ ثلاثا فقط ياي آميك سنة أرولا وانكي أكو أكو جيد kenan wannan riwayar za ta iya ƙara fassara mana yadda ake wanke hannu yadda ake wanke hannu tun daga nan ake farawa tun daga tahin hannu ake farawa sai a zo nan a komo sama an gane da kyau ko amma mutane da yawa ya suke ɗauka an ce wanke hannu haka suke ɗauka daga nan ne zuwa nan an gane ko wannan shi ne kenan amma dan mutum ya yi haka nan tun da dai a harko ya wanke nan an gane ko yana iya wadatar mishi amma dai a san da cewa ya haka ce hannu hatta wannan duka yana shiga ciki wa aidiya kumkin nan ana nufin daga nan duk abin da ya nan har ya zo duka nan niya yana shiga a wajen wankewa mala ya ce حدثنا مسدد حدثنا أبو أوانة عن خالد بن علقمة عن أبد خير قال أتانا علي رضي الله عنه علي يظمنا ألا يددشي وقد صلى باين ياي صلى فدعا بطهور سيكراو دا أكامس أبو أرولاه فقلنا سيمكتي ما يصنع بالطهور وقد صلى مزيد أبو أرولاه كم باين يارغاي صلى ma yuridu li yu'allimuna ashe abin da yake so dan ya koya muna yanda ake arwalla ne kun ga wannan shine me yake da suna pratik ko karantarwa a aiwace fa utiya bi ina'in sai aka zo masa da wata ƙwarya fihi ma'un wanda a ciki akwai ruwa wa tasdin da tasa fa afraga min al-ina'i ala yaminihi sai tasar da aka kawo wasu malamai suka ce an kawo ta ne don saboda su ga adadin ruwan da ya bata a wajen arwallah ba san ko an gane da kyau ba aka kawo buta aka kawo tasa sai yasa a cikin tasa yake arwala duk ruwan da yake zubdawa suna zuba a cikin me a cikin tasa kun gani hatta ma wai ruwan da za su bata a wajen arwala sai da koya musu mala yake cewa fa afraga min al-ina'i ala yaminihi sai ya kwarara ruwa daga wannan ƙwaryar akan damarsa fagasala ya daihi talatan sai ya wanke hatahin hannunsa sau uku sun mata madmada sannan ya kurkure baki wastan shaka ya shaka ruwa talatan sau uku fa madmada sai ya kurkure baki wa nakara min alkaffi ya hace daga tahin hannunsa alladhi ya'khudhu fihi wanda yake dobo ruwan da shi an gane ko abin da yake nuhi shine da ya shaka ma hanci ruwa da hannun da ya shaƙa ma hanci ruwa da shi yami da shi ya hace amma kuna ganin abu wanda suke haka sai a sahagum ami a hace a da hannun da ka shaƙa da shi zaka mi da shi zaka hace na'am ba da yake thumma ghasala wajhahu sannan ya wanke huskarsa salasan sau uku thumma ghasala yadahu al-yumna salasan sannan ya wanke hannunsa na dama sau uku wa ghasala yadahu shimala salasan sannan ya wanke hannunsa na hagum sau uku thumma ghasala yadahu fil ina'i sannan ya wanke a mai da suna ƙawarsa sun maja'ala ya dahu fil ina'i sannan sai sa hannunsa a cikin ƙwaryar fa masa habira sihi ya shafa ma kansa marratan wahidatan shafa guda sun magasa da rijilahul yumna sannan ya wanke ƙawarsa ta dama wa rijilahu salasan sau uku wa rijilahu shimala da ƙawarsa ta hagum salasan ita ma sau uku ثم قال سنسيتي من سره أن يعلم وضوء رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا duk wanda yake son ya san arwallan ma'aikin Allah to ita ce wannan a cikin arwallan akwai wani bakon abu wanda mutane ba saba da shi ba kafa sau nawa aka ce wanke da a sau uku da Allah wane ne wajen wankin kafa yake kula ya wanke sau uku kowa kurara ne yake ko wannan shine kenan kina kawa ita ma sau uku ake wanke ta to ya ake wanke ta sau uku a cikin bulugul maram mun nuna kenan zaka fara daga misali wannan ita ce kafattawa zaka fara da wanke yan yatsunka sannan ka zuba ruwa ka wanke saman sai ka komo ina ka komo ƙasa an gane da kyau ko ka wanke in kuma kana so kana iya ka fara wanke yan yatsu an gane da kyau ko ka wanke ƙasan da kyau ka komo saman amma da ka fara wanke saman sannan ka komo kasa shi idan in kai kasa ka komo sama kaman ka maido me ka maido daura kenan za ka fara da yan yatsu ka wanke sama ka komo ka yi ɗaya ka wanke yan yatsu ka wanke sama ka komo kayi nawa biyu ka wanke ka komo kayi nawa kayi uku an gane ko wannan shine kenan wanki guda uku amma in mutum bai kilga ba duk wannan babu da iya kai wannan shine malaji haddathana al-hasan ibn ali al-hawlani haddathana al-husayn bin ali bin ali al-ju'fi an za'idata haddathana khalid ibn alqama al-hamdani an abd khair qala abd khair yace salla aliyun al-ghadata ali yayi sallar asuba thumma dakhala ar-rahba sannan sai ya shiga rahba rahba sunan wani wuri ne da yake a garin kufa fada'a bima'in sai ya kira da a kawo masa ruwa fa'atahu al-gulamu sai wani yaro ya zo masa bi'ina'in fihi ma'un da wata ƙwarya wadda a ciki akwai ruwa wa taskin da tasa qala yace fa akhadha al-ina'a bi yadihi al-yumna sai ya dauki me yake da suna ƙwaryar ko tasan ko robar da hannunsa na dama fa afraga ala yadihi al-yusra sai ya zuba akan hannunsa na hagun wa ghasala kaffaihi talatan sai ya wanke tahi hannunsa sau uku thumma adkhala yadahu al-yumna fil ina'i sannan ya sanya hannunsa na dama a cikin ƙwarya fa madmada talatan sai ya kurkure sau uku wastanshaka talatan ya shaka shi ma sau uku thumma saka sannan sai ya kwararo qariban min hadisi abi awana kusan irin hadisin abi awana wancan da ya gabata qala thumma masaha ra'sahu sai ya wanke ya shafa ma kansa muqaddamahu farkon gashin wa muakhirahu da sa marratan shafa guda thumma saqa alhadisa nahwahu sannan sai ya kwararo hadisin makamancinsa a wannan hadisin mun samu ƙari na yadda ake shafar kai za a fara daga farkon gashi har zuwa ina har zuwa sa kenan za ka fara daga farko ka fara daga nan kuma haka za ka yi hannun ba haka ba an gane ko akwai wanda haka suke yi to hakan in kai yayi ko bai yi ba shi ma akwai sabani tsakanin malumai sabani shine fadin Allah madaukakin sarki wamsahu bi ru'usikum sai suka ce ai bi ba'd ru'usikum ku shahama wani sashe na kanku sai suka ce kenan ko haka kai ai wani sashe na kai ya samu ko to ya isa wasu suka ce a ba hulkin nan ta duka ce dai ku shahama kai gaba dai haka an gane ko wannan shine kenan jayyid aha sai mu she gaba mala yace haddathana muhammad ibn al-musanna haddathana muhammad ibn ja'far haddathani شعبة قال سمعت مالك بن عرز أرفطا سمعت عبد خير قال ناجى عبد خير ياتي رأيت عليا ناجى علي رضي الله عنه ألا يددشي أتي بكرسي آه wannan sunan shi ma ban saba jin shi ba abdu khair sunan ta sunan tabi'i ne na kalamin yake an gane da kyau ko jayyid abdu khair in ka samu da ka sa masa abdu khair na'am aha yace utiya bi kursiyin an zo masa da kujera fa qa'ada alaihi sai ya zamna akan kujerar summa utiya bi kuzin sannan aka zo masa da kofi muka ce kus shine kofin da la'urwata lahu baya da makami lahu urwa kofin da yake da makami aka zo masa da kofi min ma'in na ruwa fa ghasala yadayhi thalathan sai ya wanke hannayensa sau uku thumma tamadmada sannan ya shaka man hanci ma al-istinshaqi ya kurkure baki ma al-istinshaqi tare da shaka man hanci bi ma'in wahidin da ruwa daya wa dhakara al-hadith ya amsara hadisi a cikin wannan hadisi mun samu karin cewa kurkure baki da shaƙa ma hanci da ruwa guda ake yi an gane da kyau ko wannan shine sunna shine magana mafi inganci a wajen arwalla ba sai ka kurkure baki ba daban kuma ka ƙara ɗebo ruwa ka shaƙa ma hanci ka ɗebo ruwa ka zubda wanda suka yi sauran su zaka me su zaka shaƙa ma hanci kuma ka hayace duk da hannun dama sai ka zubda ka shaƙa ma hanci ka hayace ka yi biyu ka ɗebo ka zubda ka shaƙa ma hanci sai ka hace wannan shine sunna amma in mutum ya rarraba ba za a ce a rarra shi ba ta ba amma ya khilafu sunna da jayyid maliki haddathana usman ibn abi shayba haddathana abu nu'aym haddathana rabi'atu al-kinai kinani عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش أنه سمع عليا رضي الله عنه ياجي علي وسئل أن تنبيس عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم جمد أرول لما أيكن الله فذكر الحديث سيا أنبتي إلو وانشان حديث وقال يتي ومسح على رأسه سيا شافا أكن كنسا حتى لما يقتر حسي da ya kai lamma yaktur ai lam yaktur hasi da ya kai ma kusan ruwa ba su ma yi dago ba ba su yi digo ba ma'ana ashe wajen shafar kai ba kwaso ruwa bane za ka yi ka zuba a ana son danyin ne za ka shafawa har sai ya kai ga ruwan ba za su yi digo ba wa ghasada rijlaihi sai ya wanke kawahuwansa salatan sau uku salatan sau uku sun qala sai ce haka za kana wudu'u rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haka arwalan manzo Allah ta kasance حدثنا زياد بن أيوب الطوسي حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا فطر عن أبي فروة عن أبي أن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت عليا ناقة علي توضأ يا أرو الله فغسل وجهه ثلاثا سيوانك هسك سسوءك وغسل ذراعيه ثلاثا يوانك ذراع سسوءك ومسح برأسه واحدة سيشاف ما كان سسوء ثم قال سيتي هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هكا منزن الله يا يأرو الله ga wata matsala kafin mu ci gaba aka ce yawan ke zira'insa sau uku da larabci aka ce zira'i ana nuhin daga wannan ya ake ce mishi mararrabar hannu go? so hanya gwiwa hannu ita ce nan a ya wuya da za ku lawa kayan kun ga hausa mai inganci wuyan hannu an gane ko jayyid daga wuyan hannu har zuwa gwiwar hannu wannan shine zira'i to ya halatta mutum ya hau har zuwa nan har zuwa damtse an gane ya halatta ku ba mu amsa a ya halatta alaji ce ya halatta mutum ya kawo hannun abu bisa damtse to akwai wanda zai saba ma alaji a a a sa hannun jiki jayyid in kuka ce haka kuna da dalili amma sai dalilin malamai suka ce marjuhi ne shine an rawaito abu huraira haka yake abu huraira ba mawai damtse ba har waje lallakowa sawa yake an gani da kyau ko wannan shine kenan abu huraira haka yake amma abu huraira yana yin shi da koye don shi yana ganin ra'ayin shi ne an gane da kyau ko malamai suka ce wannan kuma ra'ayin na abu huraira ba za a yi aiki da shi ba don da aka rawaito a wala manzo Allah baki ina yake a tsaya bakin gwiwa shi abu huraira ya yi aiki ne da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tablugul hilyatu min al min al mu'mini haythu yablughu al wudu ko kuma inna ummati yud'auna yawm al qiyamati ghurran muhajjalina min athari al wudu za a tayar da al'ummata suna hasken guraben arwalla hannu da huska da kawahuwa da kake wanka za su yi haske sai abu ya ce faman sha'a an yuti na gurata hufar yafa wanda yake san hasken nasa yayi yawa an gane ko to ya wuce kenan in kai ha wajen damtse a fasaran abu huraira kenan hasken naka zai ka ha wajen ina ha wajen damtse wajen kafa in yazo sai ya hau har sai ya ka wajen gwiwa to amma malamai suka ce wannan fatawar ta Abu Huraira ba za a aiki da shi ba za a aiki da ita ba dan ta saba mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan magana mafi inganci ba a wuce guyuwar hannu wannan shine kenan mala yace haddathana musaddadun wa abu taubata qala haddathana abul ahwas haun wa haddathana amr ibn aun akhbarana abul ahwas an abi ishaq an abi hayya qala yace ra'aytu aliyan tawadda'a na ga Ali ya yi arwalla fa zakara wudu'ahu kullahu sai ya ambaci arwallarsa gaba ɗai salatan salatan akan cewa ya yi wanki uku uku ƙala yake summa masa ra'sahu sannan ya shafa ma kansa summa gasala rijlaihi sannan ya wanke kawahuwansa ilal ka'abaini har zuwa idon sawu summa qala sannan sai ce innama ahbabtu an uri an uriyakum tuhura rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na so ne in nuna muku yadda manzon Allah yake arwalla ashe kun ga haka ake so iyalinka ka sa su a gaba ka zo kai arwalla gaban su su gani yadda ake yi don su koya in kai haka kana da kamasho duk lokacin da suka yi arwallar domin addallu ala alkhairi ka fa'ilihi na'am مالك حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن أبيد الله الخولاني عن ابن أباس قال دخل علي علي علي يا شبو وجهنا يعني ابن أبي طالب بن أبو بن أبي طالب وقد أهراق الماء كناية أكن هساري الهالي يا هساري شيني أي وقد بالا fada'a bi wadu'in sai ya kira da a kawo masa abun arwalla fa atainahu bi taurin sai muka zo masa da wani me yake da suna dan kwano fihi ma'un akwai ruwa a ciki hatta wada'nahu baina yadayhi har sai da muka aza mashi shi gaban sa fa qala sai yace yabna abbas ya kai dan abbas ala uriyaka kaifa kana yatawadda'u rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shin kana so in nuna maka yanda manzon Allah yake arwalla qultu bala nace eh qala yace fa asghal ina'a ala yadihi sai ya karkata kwanon akan hannunsa fa gasalaha sai ya wanke hannun thumma adkhala yadahu al-yumna sannan ya kai ga sanya hannunsa na dama fa afraga biha ala al-ukhra sai ya karkata kuma ya zuba ruwan akan hannun guda thumma gasala kaffaihi ya wanke hannuwan nasa sun matamadmada kenan sai ya wanke hannun nasa sau biyu sun matamadmada sannan ya kurkure baki wastan tsara ya shaƙa ya hace sun ma'adkala ya daihi fil ina'i sannan sai ya sa hannun nasa a cikin ƙwarya ko kwano jami'an hannayen nasa gaba ɗaya sanya su fa aka da bihi ma hafnatan min ma'in sai ya ɗebo kwasa ta ruwa hafna shine ka sa tayin hannunka guda biyu ka ɗebo ruwa shi ake ce ma hafna an gane ko kenan sai ya ɗebo tahi biyu na hannu an gane ko fadaraba biha ala wajhihi sai ya zuba wannan ruwan akan fuskarsa thumma alqama ibhamaihi an gane ko sannan sai ya rataya ma'ana ya lankwaso ibhamukinsa sune wannan ɗan yatsunsa manya fa akbala min udunaihi sai ya fuskanta da su a wajen kunnayen nasa an gane da kyau ko sun masaniya sannan ya ƙara yin na biyu sun masalisa sannan na uku mitla zalika kwatankacin haka sun aka da bi kaffihi al-yumna sannan sai ya ƙara ɗegowa da hannunsa na dama abinda ake ni wajen wanke huska hannuwa guda biyu yasa ya kwaso ruwa sai ya wanke ma'ana wangakin nasa har sai da ya kawo a ina har sai da ya kawo a wajen nan ashe wanke huska yake nuna ba wai bakin nan bane kawai kenan hannun duka yana shiga a wajen fuska kenan shi ne kinuhi ya yi hakan ga sai ya yi kwana da 'yan wannan yatsun nasa suka kai ga hau wajen kunnuwa wannan shi ne kenan kuma ya nuna a shi wajen arwalla huska kana iya kasa hannu biyu ka mi ka wanke wannan shi ne kenan jayyid ya ce sun aka zabe kafin yumna sannan sai ɗebo ruwa da hannunsa na dama qabdatan ɗiba guda min ma'in ta ruwa fasabbaha ala nasiyatihi sai ya zuba wannan ɗibar akan goshinsa fatarakaha sai ya bar ruwan tastannu suna zubowa ala wacihi akan fuskarsa bar mu zo kashe in muku bayanin wannan sun magasala zira'aihi ilal mirfaƙaini sannan sai ya wanke zira'insa zuwa gwiwar hannu salasan sau uku sun masa ra'sahu sannan ya wanke kansa wa zuhura uzunaihi da bayan kunnuwansa sun ma'adkhala ya daihi jami'an sannan sai sa hannun nasa gaba ɗaya fa aka da hafnatan min ma'in sai ya kwaso ɗiba ta ruwa fa daraba biha ala rijlihi ya zuba su akan ƙafarsa wa fiha anna'lu alhali ƙafar tana da takalmi ma'ana ƙafar da takalminta ya wanke ta an gane ko kenan ya zuba ruwa akan kafarsa wa fiha na'lu alhali kafar tana da takalmi akwai anna'lu akwai alhida larabci idan aka ce anna'lu shine takalmin da ba sa ruhe saman kafa anna'lu shine dukkanin takalmin da ƙasa ne suke rihewa ba sa ruhe ina ba sa ruhe sama kamar ɗan samfa amma aka ce alhida da larabci shine dukkanin takalmin da suke ruhe gaba ɗayan kafa su ne alhida kubutai kenan da hausa jayyid kenan sai ya wanke ya zuba ruwa akan kafarsa da takalmi a ciki fafatalaha ai fagasalaha sai ya wanke kafar biha da wannan ruwan summa al-ukhra ita ma kafar guda mithla zalika ya mata kwatankacin haka qala wanda ake ba labarin hadisin yace qultu nace wa finna alaini da takalmi kuma ya wanke kafafun bai hidda takalmin ba qala wa finna alaini eh cikin takalmin ya wanke kafa qala qultu wa finna alaini shi dai har yanzu da shakka yake daga shakku malam ba manta bane kai qala wa finna alaini eh cikin kafar dai cikin takalmin da ya wanke kafa qala qultu wa finna alaini qala wa finna alaini an gane da ko da abin ya zama to garibi ba ko a gare sa a ce an yi arwalla da mi da takalmi jayyid a mu ida hadisin sai mu kara fassara qala abu daud abu daud yake wa hadis ibn jurayj kuma hadisin ibn jurayj an shaybata daga shayba yushbihu hadisa ali yana kama da hadisin ali li'annahu qala yace fihi hajjaj ibn muhammadi muhammadin an ibn jurayj a cikinsa ya ce akwai hajjaji bin muhammad shi kuma hajjaji ya karbo daga ibnu jurayj wa masa habira sihi marratan wahida akan cewa ya shafa makansa wanki shahi guda wa qala ibn wahb ibn wahb yace fihi ali ibn jurayj kuma akwai har yanzu irin wannan hadisin daga ibnu jurayj wa masa habira sihi talatan ya shafa makansa sau uku riwaya tace an shafa kai sau uku bata inganta ba wannan hadisin mun samu bakin abubuwa guda biyu a wajen arwalla abu na farko da muka samu shine idan kuka lura a can sama a saman littafin inda yace fa akhadha qabratan min ma'in fa sabbaha ala nasiyatihi bayan ya wanke huskarsa sai kuma ya ɗebo ruwa da tahin hannunsa ya zuba ruwan akan goshinsa sai ruwan suka fara zuba akan fuskarsa kuma ya ci gaba da arwallarsa an gane da kyau ko bayan ya wanke fuska sai ɗebo ruwa ya zuba ruwan akan goshinsa ya ci gaba da arwallarsa ya bar ruwan suna kwarara akan fuskarsa ali yayi haka an gane da kyau ko kuma ya ce musu haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bi yana arwalla wannan kuma an samu wata riwaya a wajen al-Imam tabarani wadda kuma riwaya ce hasana akan cewa idan manzon Allah yayi arwalla in ruwan suka yi saura ko kuma ruwan suna da yawa bayan ya wanke fuska yana ɗebowa sai ya zuba ma huskarsa ruwan su dan zubo ga huskarsa wata ran sai ya kare arwala kashin arwalan sai ɗebo ruwa ya zuba a goshin sa ruwan su dan zubo akan fuskarsa an gane da kyau ko to kun ga wannan wata sunna ce idan ba kana zuwa karatu kana sanin wannan sunnar wannan shine kenan dai hikimar da ta samu zuwa Allah ki haka Allahu a'lam amma dai akwai dadi ka zuba ruwa ruwa suna dan zubo maka musamman inda rana ne ko wannan shine kenan kun gani dalilin wannan karatun muka samu ashe masu zuba ma kansu ruwa a lokacin azumi ashe manzo Allah ma yayi haka nan cikin rana azumi yayi waya ka zo kana zuba ma kanka ruwa babu wanda zai ce ma kai raki an samu manzo Allah shi ma yayi haka nan an gane da kyau ko kuma hadisi ne ingantacce wanda mun wuce shi a can cikin kitabu kitabu siyam da ni ma ina ina dan zargin masu yin haka nan amma tun da karanta wannan hadisi ne ce a to shikenan dada dan abin da ya sa watar nake dan zargi gani nake in mutum ya zuba ruwa da karshe zahi ma zai rika shi an gane da ke ko to amma da yake kun san hata ta sha bamban akwai hatar da tana rike ruwa akwai hatar da ba ta rike ruwa to wanda yake da hata wanda ba ta rike ruwa shine da ya zuba ruwa da ruwan sun bushe sai ya koma jin zahi fiye da mani fiye da farko amma akwai wanda in ya zuba ruwan hatar tana yin danyi ba zai yi saurin yin zahi ba kenan ya danganta daga hata zuwa hata ce irin mai wannan fatar shine zaka ga ko lokacin zahi in ka taba ko lokacin sanyi in ka taba fatar ce zaka ji ne zaka ji akwai zahi ina da irin wannan fatar shi yasa na bambanta muku wannan wannan shine kenan a takaice dai wannan ya ya inganta daga manzo Allah in ya kare arwallahu ta yana dokar ruwa sai zuba ga goshin sa ruwan su rika dasowa ga me su rika dasowa ga huskar sa har ma suna dasowa daga gemin sa bayan wannan abu na uku da muka gani shine halaccin da takalminka ka wanke ni ka wanke kafa amma takalmi irin wanda suke ba sa rike saman kafa sai dai kasan kafa kenan takalmi masu hanci hancin da bai matse ba tunda hancin da bai matse ba in ka wanke ruwa za su shiga a cikin me a tsakaninsa da shi da fata amma hancin da ya matse ruwa ba za su shiga ba a cikin me a wajen wannan fatar kenan sai a samu a samu lum'a ita kuma lum'a samunta yana sa arwala ta lalace ko kuma arwala ta ki inganta mala yace haddathana abdullahi bin maslama an malikin an amru bin yahya almazini an abihi annahu qala li abdullahi bin zaid daga ma'aifinsa ya ce ma abdullahi bin zaid ibn asim wa huwa jaddu amru wa huwa jaddu amru bin yahya almazini yace kakani na na amru bin yahya almazini yace hal tastati'u an turiyani kaifa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda har zaka iya ka nuna mini ya manzo Allah yake arwalla fa qala abdullah bin zaid sai abdullah bin zaid yace na'am eh zan iya nuna maka fada'a bi wudu'in sai kira da aka mishi abun arwalla fa afraga ala yadayhi sai zuba akan hannayensa fa ghasala yadayhi sai wanke tahin hannunsa summa tamadmada sannan ya kurkure baki wastansara ya shaka salatan sau uku summa ghasala wajhahu salatan sannan ya wanke huskarsa sau uku thumma ghasala yadayhi marratayn marratayn sannan ya wanke hannayensa sau biyu biyu ila almirfaqayn har zuwa gwiwar hannu thumma masaha ra'sahu sannan sai ya washafa ma kansa bi yadayhi da hannayensa fa aqbala bihima sai ya je da hannayen shine aqbala wa adbara kuma ya komo bada abi muqaddami ra'sihi ya fara da farkon gashinsa ko farkon kansa thumma dhahaba bihima sannan ya tafi da hannayen ila kafahu har zuwa ga ƙeyar kansa thumma raddahuma sannan sai ya maido hannayen hatta raja ila al-makan alladhi bada minhu har sai da ya komo a wurin da ya fara da shi thumma ghasala rijlaihi sannan ya wanke kawahuwansa wannan shine karshen wannan hadisin ina tsammani lokaci yayi yau darasi guda za mu yi sakamakon hutuba da aka yi ba a fara da wuri ba kenan sai gobe sai mu ci gaba da darasi guda biyu in akwai tambaya biyu zuwa uku sai mu liƙe da su insha Allah na'am na'am bismillah ba ambaton saman kunnai na san baka lura ba akwai inda muka ambato kunnai ko a ba a yi yadda ake shaho kunne ba yawa akwai sauran hadisan za mu gan shi nuna yadda ake shahar kunne za mu gan shi a nan gaba amma ina tsammanin kan mun biya akan ruwa ya ta bayani akan yadda ake shaha ma kunnuwa an yi bayanin shi na san baka lura ba a cikin yawa aha mun biyo akan wannan hadisin a gaba ma ba a rasa hadisin da za su kara bayanin shi dai na alaikum salam wa rahmatullah wannan shafa akan kufi ake ce mishi shi ma akwai babu mai zaman kanshi akan haka zan so ku bari mu kai can gobe za mu kai can wurin shafa shafa akan kufi wanda wannan gara ba sa ce ko kufi ko kuma kubutai duk za mu gani gara ba sa ce sosai musamman ga sozawa insha Allah gobe za mu kai can Allah ya so نعم so zargi ya sha bamban idan zargin da ya ta'allaka da zina ne wannan da an je gidan alkali abin ya munanta don saboda li'ani za a yi in aka je gidan alkali misali mijin tana zargin ta kai shi kara gidan alkali li'ani za a yi in aka yi li'ani kuma sai ya fara zarginta yauwa eh na gane to in ta yi rantsuwa shi kenan rantsuwar da ta yi ta kubutar da ita domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu duk wanda ya rantsuwa to ka ka bashi damar abin da ya rantsuwa a kansa ana in mutum ya maka rantsuwa ka yadda da abin da ya maka rantsuwa a kai wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam na'am alaikum salam na'am aha na'am tsaye mhm mhm mhm na'am jazakumullahu khairan mun gani a hadisin da ya gabata lokacin da manzo Allah ya rishin lafiya na wanda a ciki ya rasu ya kai bai ma iya ɗagawa sai da aka kawo masa ko na hutsari wanda a saman gadon a ciki yake hutsari ana aje shi sai daga sai da dare a hudda shi kaman banza banza lahiya lau mutum yana iya haka nan kuke ni ko ba haka ba to gaskiya abin da yake dacewa nisantar hitsarin kawon mata eh inda larura misali tsoro suke ji su yi ta da dare wannan larura tana halatta amma in ba larura a bar hitsari a cikin daki yana daga cikin barin najasa a cikin daki kenan wannan zai iya ba shaidannu dama na su shigo a cikin dakin domin sun samu abin da suke so amma inda larura babu lahi su ma suna iya su yi su kawo ko a cikin daki su yi hutsari da sahi sai a yi tsauri a hudda shi wannan shine kenan na to za mu tsaya kenan haka insha Allah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah